Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Nan da kwanaki 72 za a fara zaɓukan shekarar 2023 a Najeriya. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta sanar da cewa mutum miliyan 93,500 ne suka yi rajista domin kada kuri'a a zaben da ke tafi. Kuma tuni aka fara rabon katunan zaben a ranar Litinin 12 ga Disamban nan da muke ciki. Bisa ƙididdiga, jihar Legas ce kan gaba wurin yawan waɗanda suka yi rajistar, sai jihar Kano ke bi mata kafin Rivers, Kaduna sai kuma jihar Katsina. Shiri na musamman kan zaben shekarar 2023 da ke zuwa duka ranar Alhamis ya dubi halin da ake ciki kan rabon katunan zaben. Wakilanmu daga jihohin Najeriya sun tattaro mana rahoto na musamman. Muhammad Ibrahim Yaba shine wakilin a jihar Kaduna ya kai ziyara wani ofishin hukumar INEC domin jin wainar da ake toyawa. Yaba yaya ake ciki ne?
da farko eh, ina nan ofishin karban katin zaɓe da ke magajin gari a nan kaduna a cikin karamar hukumar kaduna ta arewa a nan haka yanzu ina tare da ɗaya daga cikin wanda ya kasance cewa ya zo an san nashi katin zaɓen ne Ah, da farko malam mai iya sunanka sunana ishaq yahaya Eh, na daga unguwan dosa na me ka zo yi a nan na zo an san voters card ne tiyo shi kai kai register kenan eh na yi rijistan yanzu akalla wajen wata biyar kenan na yi rijistan voters card dina
to amma kuma yanzu an yi baka saba a yanzu ban ansa ba yau ne dai na fara zuwa kan ansan insha Allah ina sa rai zan ansa eh wannan ma wani bawan Allah ne wanda ya kasance cewa ya fito shi ba na tare da shi a nan wajen Da ina ganin ba sani ba ko ya ansa zai mana malami me sunanka malam abdu turoma eh na'am a daga rafin guza ne eh a nawa bai fito ba ne a gyaran suna ne okay amma an ce sati biyu in dawo abinda nake fata a faɗaɗa wannan al'amarin ya zama an ko'ina an wadatar da shi a kai shi can mazaɓu a ward ward yadda yake za a samu ci gaba Muhammad Ibrahim Yaba kenan wakilinmu a jihar Kaduna.
mutunci na katin zabe na mutunci na katin zabe na kana wayan ka kana cuta ta ina ta da kwan katin zabe na ina ta da kwan katin zabe na buga gangar yanci ni da dole ka gano amfani na Abokin aikinmu a jihar Filato ma ya je wani ofishin hukumar ta INEC domin ganewa idanunsa yadda karɓar katunan zaɓe ke gudana.
Sunana Ado Abubakar Musa, wakilin jaridar Daily Trust a nan jihar Plateau. To a yanzu dai gani a ofishin hukumar wato a zaɓe ta Jos ta Arewa ga kuma abin da mutane suke faɗa akan wato karɓar ita katin zaɓe da kuma dalilin da yasa suke karɓa.
sunana victoria Victoria waye ibebu Ibebu. To Victoria me ya kawo ki ofishin a zaɓe na INEC?
abin da ya kawo ni hannu ina son karba wannan card na voters card don ranar ina so inda Allah ya kai mu kai ni rai ranar ina tabata zan je in vote in zaɓe wanda ina so Haka. To ya wajen karɓan kin sha wahala ko kuma kin same shi cikin sauki?
na sha wahala sosai tabat tu ranar da ina so yi a yi mun transfer ina sha ranar- wahala har yau ma da na zo nan na bi lai an ce a je nan a je nan a je nan amma daga baya ka shan bar To yanzu me ya raki ma mana irin farin ciki kika ji da kika karɓa?
gaskiya na samu farin ciki ina ina da ina huruna don na san rana Allah ya kai ni zan jin zaba wanda ina so in dai sun yada don kai zaba yanzu a zaba za su canja shi a ba wani da suna so mu kuma za mu yi namu Allah zai so Malam, wa suna malam?
sunana awal ibrahim To na ganka a wannan lokaci a wannan wuri me ya kawo ka?
na zo karban kati ne To me ya faru?
ok an ce katin da available daga january ne zuwa may na kuma june na yi to aka ce sai january zalla To yanzu kana ganin zaka dawo January.
insha Allah Me yasa kake ganin zaka iya hakura har sai January?
dole zan haƙura don kamar da ake cewa your BBC bbc is your power.
is your power so kaga dole we have to exercise on our right sunana sale iliya To sale abin da da ya kawo ne na zo in karba katin zaɓe ne Eh, pvc kenan ba Eh, me yasa kake ganin ya kamata ka zo ka karɓa katin zabe?
a to in ba karba ba za- kasan zai gyaru ne idan na son canja a kasa dole ya fara da ni shi yasa ka ga na zo To to ya karban yake kasance akwai wasu kalubale ne a cikin karban ko kuma a ba wani damuwa a yanzu dai mun gano layi ya yawa Ah, amma yanzu sun dan kyauta kyauta ta ma eh, dattijai kamar mu haka dinnan Eh, an kawo mu ana kokarin duba kowa ya sunan baba injiniya fon da second name daman eto na son karɓar katin zaɓe domin ina so yanci na kar wani ya ya danna man yanci na so neman yin zaɓe shekaru na sun za- na na mayar da saba'in baya
amma kana gani ya kamata a ce ka zo kai zaɓe kwarai kwarai to akwai wasu kalubale da kuke fuskanta ko kuma a ba wani damuwa eto zuwa na kamar na uku kenan yau domin akwai wanda suka zo da sassafe har karfe sun zo kamar karfe shida na safe wani har karfe daya bai samu kati ba domin haka a gani na inda ce an kara mutane masu aiki zai kama mutane sauki Bayan masu karɓar katin zaɓensu, Ado ya tattauna da wani jami'in INEC.
Sunana Fred Ogboji, Electoral Officer Just Not.
okay Ah, to ya mutane suna zuwa karban katin zaɓe kuwa Mm, gaskiya ka sai mun fara on Monday ne. Kuma the turnout is very very impressive. Ana zuwa. Amma challenge da muna da shi yanzu bana ga mutane ba na shehu. Ba na shehu da Alike Zaure. Bai san koya ba. Ko distance ne ko mene. But na san ne za su zo.
to me kiranka ga mutane su To.
zo akan zuwa su zo su Eh karɓi to, mu dai we are still appealing to them su fita zo su karba kafin mu shiga ward. Kasan za mu shiga ward on the 6th. In Allah ya da za mu je ward on the 6th. Amma kafin lokacin muna appealing musu su fita zo su karba katin gaskiya.
To Alahu ta gajiya Malam Ado Abubakar Musa, wakilinmu a jihar Filato. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma tafiyar.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron shirin a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, sai kuma ta Badegi Radio a kan mita 91 a Mina jihar Neja, da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, Arewa maso gabashin Najeriya. barkanmu da dawowa. Wakilinmu a jihar Katsina Ahmed Kabir S. Kuka ya je ofishin hukumar INEC da ke Katsina ya tattauna da masu karɓan katin zaben su.
To a yanzu haka dai ina bakin ofishin ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Katsina inda jama'a suka zo domin karɓar katuttukan nasu. Malam ya kaga yadda ake bada katin nan.
Eh, gaskiya da ake bada katin akwai cunkoson mutane sosai da yawa saboda abin san ya yi bambancin sauran shekaru suke wuce don mutane suna turuwa sosai don don amma akalla ma sai an ka zo an baka lamba ka jira kuma cunkoso ya yi yawa sosai Wato kana ne ka ce mani bana an samu waɗanda suka nemi katin da yawa?
gaskiya an samu katin da suka da yawa sannan kuma inda ake kuma aiki ya ƙara yawa wasu an kamar kana filin kwaɗo ake cewa ko ka koma filin Canada ko sabo unguwa ka kasu suna transfer ɗin fili to sai kuma sai ka an maka transfer ɗin wannan katin naka na zaɓe an mai da kai can ruwan unguwa da hukuma daga nan za a maka transfer ko da wani jiha kake daga nan nan ne ainihin tahiyar da kula da kasana ana yi maka transfer aka canja da kake in kuma kana cikin wuzin katsina ka koma wani wani bangare unguwa ana yi maka transfer kuma a mai da kai can wata unguwa Na'am, kenan wannan kusan shi da za a iya cewa 'yan matsalar da aka ɗan fuskanta?
eh ta fuskanta wannan To amma ya kuke ganin yadda tsarin katin an samu irin kurakuran da aka samu can baya?
a a- ba kurakurai sai dai cinkoso na line ne kawai Shi kaɗai ne Eh, ba kawai su matsalar.
kurakurai insha Allah Eh, sunana Jamil Abdulhamid. Eh, mun zo karɓar kati ne saboda mun ji an yi sanarwar cewa lokaci yayin da ya kamata a ce kowa ba karɓi katinsa. Hisa maka zo maka iskin da zan mutane ma kan mun zauna a cikin layi na karɓar wannan kati namu da makaitin can watannin baya da suka wuce.
Na'am. To ya kake ganin yadda ake bada katin?
Ito gaskiya kusan dai abin muna iya cewa an kamanta sai dai babu abin da ke yiwa babu wani abu da wani zai iya cewa ba a mai daidai ba.
A da can ana samun 'yan kurakurai misali wajen suna da adireshi da sauran makamantansu. a wannan karan ba eh gaskiya wannan karin fa hukuma INEC ta yi kokari wurin faɗakar da al'umma kan cewa ga irin ya tsarin da ya kamata mutum ya bi domin kauce ma irin wannan kurakuran ko matsaloli akan rijista kati ɗinsu tun daga fari.
waɗansu sun ga kaman wannan cunkoso da aka samu yana da nasaba da canjin wuri daga wannan wuri zuwa wannan Eh gaskiya wannan abin fa ya sa mutane sun fuskanci kalubale musamman mata. Wasu za su yi kokari iyayensu domin su ga sun je sun an so PVC ɗinsu to amma sun ɗan yi amfani ɗan abin da ke hannun sun hau abin hawa sun zo kuma an gaya musu cewa ba nan ba sai sun je wuri kaza. To da yawa wasu suna fuskantar kalubale kan abin da za su ƙara ɗaukar ɗawainiyar kansu su je can inda aka canja wuri zuwa state office don su an so katinsu.
Kazalika, S. Kuka ya kuma tattauna da jami'in hukumar zaben.
sunana shehu sa'idu ni ne jami'i na hukumar zaɓe da ƙasa jihar katsina mai kula da sashen ilmantar da masu jefa ƙuri'a da kuma a watsa labarai to gashi mun zo kamar da muka zo na hedikwata mun ga mutane suna ta ƙoƙarin karɓar katin su wanda suka yi sabunta da kuma waɗanda ƙila akwai gyare-gyare ne akan su wanda kamar da kuka ba da sanarwa mai gyara na iya zuwa a gyara mai shin ya ka ga yadda mutane suka fito suna karɓar katin.
eh gaskiya ba- fito yadda mutane muga fito wasu abun abun akwai ban sha'awa saboda mutane suna fitowa kamar yadda ya kamata zaga har lokacin tashi daga aiki ma yayi wasu suna nan suna jira
A a can baya an san kun ta yin sanarwa ga wanda bai da shi ya zo ya yi. Wanda yake da shi kamar yadda waɗansu da suke ta maganan cewa wai wanda ke akwai wanda aka yi banda wannan sabo yanzu kamar baya aiki shi me ma gaske wannan magana.
ai duk wanda ya rijista ta zaɓe tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya har ya zuwa yau in dai ya yi wannan rijistar to katin sai yana nan in ma bai karɓa ba ya zo ya bincika a wurin ba za a iya samun katinsa Wato bai da bambanci da na yanzu. Aikin su ɗaya da aikin su ɗaya ne kuma zancen da ake cewa yana mutuwa baya mutuwa kullum da ransa a raye yake dindindin
To, aka ɗi kamar misali a idan kuka kwatanta da baya da zuwa yanzu ya wani bisa wani ma'auni za ku auna fitowar jama'a yin katin shi kan shi.
ya kamar da na gaya maka ne ai yanzu mutane sun fuskanci abin akwai sauƙi cikin samunsa ba kamar da ba da haka nake ganin cewa mutane suna yawan fitowa akai akai suna zuwa suna karɓi To akwai maganar canji da aka dinga bayyana wanda kuka ce kun an ɗan cancanza misali in ina unguwar yari kila na tashi na koma ko ɓata gara ko makamancin haka. wanda wannan ma zai iya za akwai hanyar da aka budo da ita shin ya kuwa ga mutane sun kau- karɓi wannan tsarin da kuka budo?
A ai, ai, ai mutane sun, sun ji daɗin ma wannan tsarin da aka yi. Saboda kaga a baya kafin a fito da wannan tsarin na transfer, ai in dai kai transfer a wani gari ko a wata unguwa ko a wani wajen da ba nan za ka zaɓi wato in ba kuma wani dalili ka koma can ka zaɓi ba ba ka damar yin zaɓe. Amma tun ana rijista na aka ba kowa damar da ko a ina a ƙasar nan ka yi rijista ka samu canjin mazauni ko wurin aiki ko dai ka canja gari ko unguwa ko akwatu to za ka iya zuwa a canja maka kuma mutane duk sun je an musu wani canji kuma duk inda mutum ya je daga inda ya taso zuwa inda ya nemi canji in ya je wurin da aka yi mai canji zai karɓi katin sai yana da suna karɓa.
A misali jihar Katsina kaga tana iyaka da jamhuriyar Nijar. Wanda a can baya jama'a ta- an ta samun korafin cewa akwai ma waɗanda ba 'yan ƙasa ba suna shigowa a nemi su wannan katin. A wannan karo ya kuka yi.
To a ba- a wannan lokaci mun yi aiki ha- ha- aikin haɗin gwiwa tare da jami'an immigration masu shiga da fannin ƙasa kenan. Su waɗanda sun taimaka mana ƙwarai da gaske wajen yadda suka tabbatar da cewar waɗanda suke bayan ƙasa ba tun ma kafin su zo ga kan rijistar ah, an daƙil- an daƙile su ba su samu damar zuwa ba.
An gaishe ka Ahmed Kabir S. Kuka da wannan namijin kokari. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Ga masu buƙatar ɗaukar nauyin wannan shiri ko saka talla cikinsa sai ku tuntuɓe mu a sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau, sai Muhammad Ibrahim Yaba da Ado Abubakar Musa da Ahmed Kabir S. Kuka, sai editan shirin Sagir Kano Sale ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.